بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم تابع يتي الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص إيماني magana ne da aiki yana karuwa kuma yana raguwa matsala ta sha uku kenan wannan kuma martani ne ga murji'a daga cikin 'yan bid'a da suke cewa imani magana ne da ƙuduri kawai banda aiki amma ahli sunna wal jama'a sukan ce qaulun wa amal wa i'tiqad wasu ce qaulun wa amal inna qaulul qalbi wa nutqul lisan وعمل الجوارح وعمل القلب imani magana ce da aiki yana karuwa kuma yana raguwa kamar yadda nassi ya tabbatar kashi ne ya ce wa min mazhabi ahalil hadithi annal imana qaulun wa amalun wa ma'arifa mazhaba ta ahlul hadith sune ahlus sunna cewa imani magana ce da aiki da sani ma'arifa ma'arifatul qalbi kenan kuduri na zuci yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa da biyayya ga Allah yana raguwa da saba ma Allah in mutun ya ba Allah imanin shi ya ragu in ya saba ya kaya karu in ya saba ma Allah imanin shi ya ragu qala muhammad ibn ali ibn al-hasan ibn shaqiq سألت أبا عبد الله أحمد بن بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان yace ya tambayi imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal cewa me ma'anar imani yana karuwa kuma yana raguwa fa qala sai yace haddathana al-hasan ibn musa ibn hujr al-ashyab qala haddathana hammad ibn salama an abi ja'far al-khatmi khatmi an abihi an jaddihi umair ibn habib قال الإيمان يزيد وينقص عمير ابن حبيب يتي إيماني ينا قاروا كم ينا ربوا فقيل وما زيادته وما نقصان أكتي مي قاروش مي ربوش قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته idan muka ambaci Allah muka yabi Allah muka ainihin tsarkake Allah muka ainihin tsabtace Allah daga duk wata najasa ko duk wata gazawa da kasawa wannan ƙarin imani ke wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadhalika nuqsan amma idan muka rafkana muka tozartar da ambatan Allah muka mance ambatan Allah imani ya ragu ke kai da kanka zaka ji a ranka yau imaninka ya karu saboda nisantar zunubin da kai da kuma yawaita bautar Allah da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu sa'atan fa sa'a wani lokaci kaji imanin ka ya hau wani lokaci kaji ya sauka lokacin da hanzala yace ma abubakar nafaqa hanzala karshe da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa kuka faɗa haka yace idan muka kasance gurin ka kana tunatar da mu wuta da aljanna kamar muna gani da idanmu amma muka koma gida muka shiga cikin iyalanmu muka shiga cikin dukiyoyinmu sai mu mance da yawa daga cikin abubuwan da kake karantar da mu hakinan suna gaban annabi imaninsu ya fi karuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za ku dawwama yanda kuke zama a gabana a ce cikin gida da kasuwa da gonarku da komi haka kuke ya ce da mala'iku a hanya za su danga tare ku suna gaisawa da ku amma ɗan adam ajizi ne قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي جميعا قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان yace na tambayi malamai guda goma daga cikin masana fiqhu masana addini game da imani faƙalu ƙaunin wa amal suka ce magana da aiki aiki ma cikin imani yake aikin Allah aikin ibada yace wa sa'altu hisham ibn hassan fa qala qawlun wa amal wa sa'altu ibn jurayj fa qala qawlun wa amal wa sa'altu sufyan ath-thawri fa qala qawlun wa amal wa sa'altu al-muthanna ibn sabbah fa qala qawlun wa amal wa sa'altu muhammad ibn muslim at-ta'ifi fa qala qawlun wa amal wa sa'altu fudayl ibn iyad fa qala qawlun wa amal wa sa'altu nafi' ibn umar al-jumahi fa qala qawlun wa amal wa sa'altu sufyan ibn uyayna fa qala qawlun wa amal duk malaman nan yace duk wanda ya tambaya imani sai yace da maganar da Allah ya yarda da ita da aikin da Allah ya yarda da shi duka imani da sallarka da azuminka da fidda zakkarka da ainihin sada zumuncinka duka yana cikin imani don hakan na ƙara imaninka akasin haka na rage imaninka قال وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس كلاهما قال سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص سفيان بن عيينة المكي وتؤانهم كوفي الأصل aka tambaye shi game da imani sai wato alhumaidi abdullahi ibn zubair al-makki kenan yace yaji ibn uyayna malamin shi yana cewa imani magana ne da aiki yana karuwa kuma yana raguwa shine aqida ta ahlus sunna murji'a sun yadda magana ta zama imani kamar fadin la ilaha illallah sun yadda kudiri ya zama imani kamar ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah amma aiki ba su yadda ya zama imani ba sun ce imanu shay'un wal amalu shay'un akhar to amma salaf duka sun haɗu kan aikin ma shi ma imani ne za mu zo mu ji dalili to da ibn uyayna ya ce aiki da magana duka suna cikin imani faƙala lahu akhuhu ibrahim ibn uyayna ƙanin shi ibrahim ibn uyayna sai ya ce mishi ya aba muhammadin taqulu yanqusu ya ba abu muhammad ya zaka ce imani yana raguwa faƙala skuti ya sabi ya ce rufe min baki ya kai ƙaramin yaro bal yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un yace ka imani yana tauyewa yana raguwa har a waye gari ba komai a cikin sa mutai ya zama arni inda imani bai raguwa ai da ba ai ridda ba amma ga shi a qur'ani Allah yace kad kafartum ba'da imani shi wannan yana shakku kan imani yana raguwa Allah yace karewa ma yake gaba daya domin duk abin da yake daukan cika yana iya daukan raguwa duk abin da yake daukan kari zai iya daukan ragi shi yasa darajar Allah arzikin Allah kima da ainihin wato mutuncin Allah baya daukan ƙari ko rage dama tun ba tsatse ne ba wani abu da zaka yi ma Allah a ce ka ƙara darajar Allah a duk biyayyar da zaka yi kanka gamawa ba abin da zaka yi a ce ka rage darajar Allah duk saban da zaka yi kanka gamawa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha amma imanin da yake aikin ka ne akwai aikin da za ka yi a ƙara imanin naka akwai aikin da za ka yi a rage imanin naka an fahimta ko? wa idha tuliyata alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu alati ana karanta mu'minai ayoyin shi hakan na ƙara musu imani suna dogaro da Allah kenan kaga imani yana ƙaruwa to duk abinda ko yaqbalu ziyada yaqbalu nuqsan كلما يقبل كل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان هذه قاعدة وفائدة وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل يتياج أن دكا ما لمن الإمام الأوزاعي فقيه الشام الإمام مالك فقيه الحجاز سعيد بن عبد العزيز فقيه, مدي فقيه مكة suna inkari akan duk wanda yake cewa tabbatarwa kawai shine imani dan akwai khulatul murji'a daga cikin wanda suke ganin ma in dai mutum ya yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya yadda da Allah ko da ya faɗi duk abin da zai faɗa na kafirci na ridda ba yi ridda ba kaga wannan wuce iyaka ne daga imani kamar yanda yake karuwa yana raguwa wa yaquluna la imana illa bi amal duka waɗannan malamai suna cewa imani baya tabbata sai da aiki baka cewa kayi imani kuma ka shantake dole sai ka bi abinda imanin ya tsara maka na bin dokar Allah qultu faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu akthara min akthara fa innahu akmalu imanan inji wato ainihin malam yace ni sai nake cewa yana ƙarin bayani wanda ya kasance biyayyar da yake ma Allah da kyawawan ayyukan shi sun fi yawa to wannan yafi kamalar imani a ga misali mutumin da yake sallan nafila ya fi wanda iya farilla kawai yake tun da ke azumin nafila ya fi wanda iya farilla kawai yake duk da cewa farilla za ta ɗauke mushi sauke mai wajibin da ya hau kan shi amma shi kuma wannan ya ƙara da kwalliyar nafila da za ta ƙara darajar shi a gurin Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه kenan ayyuka na alkhairi in suna yawaita daga bawa biyayya ta bawa tana yawaita ga Allah subhanahu wataala imanin shi yana karuwa a gurin Allah wa yazdada alladhina amanu imana wa man kana qalila at-ta'ati kathira al-ma'siyati wal ghaflati wal ida'ati fa innahu naqis fa imanuhu naqis wanda ya zamanto mai karancin biyayya ga Allah mai yawan saban Allah mai yawan gafala da tozartar da haƙƙin Allah to imanin shi ya tawaya wannan babu raba ɗaya biyu a cikin haka yace wa sami'tu al-hakima aba abdullahi al-hafiz yaqulu sami'tu aba bakr muhammad ibn ahmad ibn ibn baluya al-jallab yaqulu sami'tu aba bakr muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah yaqulu sami'tu ahmad ibn sa'id ar-rabati يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا أو هؤلاء القوم جهلا kuna kyamar waɗannan mutane saboda rashin sani wa ana ubghidhum an ma'rifa yace ni kuma ina kin su saboda na san ko su waye awwalan innahum la yarawna lis-sultani ta'a abinda yasa bana san su saboda ba sa ganin dacewar yin biyayya ga shugaba wanda zai ce kar a ma shugaba biyayya to ba ahli sunna ba domin bijire ma shugaba yana jawo har gitsewar rayuwa sai yana jawo fushin Allah tunda Allah ne ya umarni da ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum Allah ce a ma shugaba biyayya kuma ya san akwai wanda za su yi zalunci a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isma' wa ati' lil amir wa in duribaka wa in duribaka wa ukhidha maluka wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka ka ji kai biyayya ga shugaba ko da za a buge ka ko za a kwaci dukiyarka sahabbai annabi sallama ya ce za a sanya muku wasu shugabanni za ku ga abubuwa na rashin kirki da za su dinga yi da san kai suka ce afala nunabizuhum bisayf ba za mu dau takobi mu yaƙe su ba annabi ya ce la ma aqamu fikum as-sala kar ku yaƙe su inda har za su yi tsayi da sallah a cikin ku haƙƙin ku ku nema gurin Allah ku yi haƙuri ku yi ta musu addu'a to da ka sai ce abin da ya sa nake ƙyamar wa'innan mutane yana nufin mu'tazila da sauran 'yan bid'a saboda ba sa ganin dacewar biyayya ga shugaba wasani innahu laysa lil imani indahum qadar a gurin su imani ba shi da ainihin wato daraja wallahu la astajizu wallahi la astajizu an aqula imani ka imani yahya ibn yahya ina nufin murji'a an yace ka gani wallahi bai dace ba a guri na bai halatta in ce imani na irin imanin Yahya ibn Yahya ba yana ganin ya fi shi daraja ya fi shi ilimi ya fi shi kaza kai kenan ya san akwai tazara tsakanin su wala ka imani Ahmad ibn Hanbal yace ba zai yiwu in ce imani na irin na imam na imanin al-Imam Ahmad ibn Hanbal amma wa hum yaquluna imanuna ka imani Jibril wa Mika'il au Jibril wa Mika'il amma su murji'a cewa suke imanin su kalar imanin mala'ika jibrilu da mika'ilu su kaga mala'iku su ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma wani yazo wanda yake khata wanda yake zallam jahil zaluman jahula kuma ya ce wai imanin shi irin na mala'ika jibril kai bai yadda ba zunubi yana taba imanin shi bai yadda ba to kaga wannan yaushe zai tuba kenan yana ganin imanin shi da na jibrilu duk imanu jibrilin wa imanin ladhi rakib al-ma'asi indakum siyani kawai da qahtani yake musu ilzami a cikin nuniyarsa wato murji'atul ash'ira al-ash'iratul murji'a to yace ni yahya ibn yahya ahmad ibn hanbal kaga ba sahabbai ne ba ba annabawa ba ba ma tabi'ai ba suna cikin tabi'ut tabi'in ko atba'u tabi'it tabi'in yace amma bana ganin halaccin ince imani na irin nasu to ina ga wanda zai ce imanin shi irin na mala'ika jibrilu ko mika'il wannan taɓewar shi ta yi yawa وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن حانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن ابن المبارك الريا عبد الله بن المبارك يا جيجر الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج تون ديدغا cikin masu yawan ibada ya miƙe yace ina tsammanin yana da ra'ayi na khawarij ne yan ta'adda masu tada kayan baya irin boko haram irin su da'ish da sauransu wanda su ba sa zama lafiya da gwamnatin musulunci suna da sifa ta bautar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim yace masahabbai in kuka ga suna sallah sai kun raina taku in kuka ga suna karatun qur'ani sai kun raina naku amma duk da haka yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiya suna ficewa daga cikin addini irin yanda ake harba kibiya da zafin nama ta fasa dabbar da aka harba ta fita kafin jini ya fito su fita daga cikin addini duk da yawan ibadarsu sanda ibnu abbas ya je ya tattauna da su yace daga nesa kana jin sautin karatun qur'anin su kamar wato gidan kudan zuma ne ya taru yake kuka yace ya je ya tadda goshin su duk ya fashe yana jini saboda yawan sallah amma duk da haka annabi ya ce suna fita daga cikin addini annabi ya ce su ne sharrul khalqi wal khaliqa mafi taɓewa cikin dukkan halittun Allah ya ce su ne sharru qatla tahta adimis sama mafi sharrin wanda aka kashe a doron ƙasa shine wanda yake da ra'ayi na yan boko haram ra'ayi irin na khawarij masu fito na fito da shugaban ina fata an gane wannan so da aka yace ina tsammanin mutumin nan ba khawarije ne fa qala lahu ya aba abdurrahman sai yace ma ibnu al-mubarak ya kai abu abdurrahman ma taqulu fi man zana wa fi man yazni wa yasriqu me zaka fada game da wanda yake zina yana sata wa yashrabu al-khamra yana shan giya qala la ukhrijuhu min al-iman ni bazan ce ba mu'mini ne bazan fitar da shi daga imani ba tunda zina ba shirka bace shan giya ba shirka sata ba shirka babu shakka zunubi ne mai girma mai hadari ya cancanta azabtar da shi amma ban ce arne bane wannan shine zaman lafiyan fa qala ya aba abdurrahman ala kibari sinni sirta murji'an wannan ba khawarijan yace ha ba abu abdurrahman duk da ka girma duk da shekarunka ka zama ba murji'i domin matsalar da ake samu tsakanin murji'a da khawarij bangarori ne masu fada da junansu su murji'a sun yi sakaci khawarij sun yi tsanani murji'a suka ce duk zunubin da mutum ya yi imanin shi cikakke ne suko khawarij suka ce da ya yi saɓan allah ɗaya in dai kabira ce to imanin shi ya ƙari ya zama arnema mu'tazila suka ce a ba arne ba ne amma dai zai dawwama a wuta yau ana jika ba kafa ba cinyar baya me ƙarshen makoma arne dawwama a wuta ko to su khawari su sun fi kowa rashin kunya ya suka ce wa mukhalifuna fil madhhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'iri mushrikuna wanda ba ba khawarije ba a gurin su arne ne don shine ra'ayin boko haram duk wanda ba dan boko haram ba to arne ne a gurin shi sannan duk wanda yake aikata babban laifi to shi ma arne ne a gurin su su mu'tazila suka ce a'a mai aikata babban laifi shi yana manzilatun baina manzilatayn la mu'minun musaddiqun wala kafirun mukadhibun shi ba muminin da ya gazgata Allah ba shi ba kafirin da ya karyata Allah ba amma ma'a zalika ƙarshe dai yukhalladu fi jahannama za a dawamar da shi a wutar jahannama su ma wa'annan halakaku to wa'ancan murji'a sun ce kamilul imani ne wa in zana wa in saraka wa in shariba al-khamra su kuma khawari sun ce kafirun anil islami kharijun anil millati ne kuma wata sun ce mukhalladun finnari kaga suna dai tare da khawari suna cikin wa'idiyya akwai wa'idiyya akwai wa'adiyya wa'adiyya murji'a kenan su sun kalli bangaren rahama suka wuce iyaka su kuma khawari su ne wa'idiyya kyacewa da narko sun kalli bangaren azaba suka wuce iyaka ahlus sunna suka tsaya tsaka-tsaki wanda yayi zina ko ya shagiya ko yayi sata hakan bai kore imanin shi ba amma ya tauye imanin ya rage imanin an fahimci wannan ku ba mu ce kafiri ne ba ba mu ce waliyin Allah ba ne ya za a yi zina ya zama waliyin Allah ya za a ya sha giya ya sata a ce yana cikin yan gaban goshi a ana nufin ba bai fita daga da'ira ta musulunci ba amma yana da hadari matsayin shi a gurin Allah ya maza ya tuba wannan shine aqida ta ahlus sunna to yanzu idan ba khawarije ya ga ba murji ya ga ahlus sunna sai sai ba khawarije ya ce wanda yayi zina ya zama kafiri suka ce mai ba kafiri sai ce to kai ba murji'e ne amma ai asali ba ba murji'e bane kai kai baka ce waliyi bane da yayi zin baka ce yana da cikakken imani ba sai ya ma sharri sai ya kai ka can haka shi ma ba murji'e idan ya ce wanda ya yi zina mai cikakken imani ne ya kace a imanin shi tauyayye ne tunda zinan nan ta taba imanin shi satan nan ya taba imanin shi shan giyan nan ya taba imanin shi sai ya ce maka a wannan mu'idi ne kai ba khawarije ne alhalin kai ba khawarijanci kai ba sunna kai mun fahimci wannan ko to sai ya ce mawa abdullahi ibn al-mubarak sirta murji'an bayan ka girma ka manyanta zaka zama ba murji'e qala la la taqbalna la taqbaluna almurji'atu murji'awan ma ai ba za su karbe mu ba ku yanzu khawarijawa kun ce mu na banza ne su ma murji'awan a gurin su mu ba na kirki bane dan ba mu yadda da me da ra'ayin su ba almurji'atu taqulu hasanatuna maqbulatun wa sayyi'atuna wa sayyi'atuna maghfuratu su murji'a cewa suke ayyukan mu na kwarai kawai Allah ya karba na banzan kuma kawai Allah ya yafe to kaga wannan me ake al'amnu min makrillahi kiyan innahu la menene wala ya'manu makrallahi illa alqaumul kafirun ba'a al-ya'su min rauhillah kuma ba'a al-amnu min makrillah kaga su al-khawarij yu'ayyisuna an-nasa min rahmatillah khawarijawa suna sa mutane su fidda tsammani daga rahmar Allah su kuma murji'a wato ainihin yu'amminuna an-nasa min makrila suna sa mutane su natsu kawai cewa kawai sai aljanna kai abinda kaga dama ai komi ba komi aljanna ta mai rabo ce wannan murji'anci ne ya zai kai komi ba komi ba zai yi ai komi ba komi ba liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna wanda yake kyakkyawa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda yayi mummuna walladhi alladhina asa'u bima amilu an fahimci wannan ko daga kowa za a sakan ya mai da gwargwadon aikin shi ne walau alimtu anni qubilat minni hasanatun la shahidtu anni fil janna ibn mubarak yace aiko da ina da sanin cewa an karbi kyakkyawan aiki na guda daya da na bada shaidar cewa ni dan aljanna ne amma bani da tabbas ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل عن هزيل بن شرحبيل أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح da za a auna imanin sayyiduna abubakar da imanin halittun duniya da na abubakar yayi rinjaye malamai suka ce wannan athar daga umar ya tabbata kamar yadda al-imam ahmad ya fitar da shi dan shi abdullahi ya fitar da shi cikin sunna al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da isnadi ingantacce malamai suka ce sai umar ba zai faɗi wannan maganar da molanka ba babu shakka ya ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya fahimci makamanciyarta daga annabi domin wannan mimma la yuqalu bir ra'ayi kala sami'tu ababakar kare kenan mai imani akwai mai fifiko tun daga shi na abubakar ya fi na dukkanin halittu bayan annabawa ake nufi kala sami'tu ababakar muhammad ibn abdullah ibn muhammad ibn zakariya shaybaniya yaqulu sami'tu yahya ibn mansur al-qadi yaqulu sami'tu muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah yaqulu sami'tu al-husayn ibn harb akha ahmad ibn harb al-zahiri yaqul أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص yace ina shaidawa addinin da Ahmad bin Hanbal ibn Harb ko yake bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi shine addini na cewa imani magana ce da aiki yana karuwa kuma yana rabuwa wato ka imani jami'i salafi rahmatullahi ta'ala alaihi har yanzu an ci gaba da yin martani ga khawarij da mu'tazila mas'ala ta sha hudu la yukaffaru ahadun minal muslimina bi kulli dhanbin ba a kafirta ɗaya daga cikin musulmi saboda kowane zunubi a ce duk zunubin da ya zama arni a an ba shirka ba ba abin da ke kafirtar da musulmi wa ya'taqidu ahlus sunnati anna al-mu'mina wa in adhnaba dhunuban kathiratan sagha'ira kanat aw kaba'ira fa innahu la yukaffaru biha alusunna suna kudurin cewa mumini da zai yi zunubai masu yawa manya ne ko ƙananu daga cikin zunubai ba za a kafartar da shi da wannan zunubin ba wa in kharaja min ad-dunya ghayra ta'ibin minha ko da ya bar duniya bai tuba ba wa mata ala tauhidi wal ikhlas in har ya mutu akan tauhidi da kadaita Allah in dai bai yi shirka ba fa inna amrahu ila Allah azza wa jalla lamarin sana gurin Allah in sha'a afa anhu wa adkhalahu al jannata yawm al qiyamati saliman ghaniman ghayra mubtalan bin nar in Allah ya ga dama ya yafe mushi ya shigar da shi aljanna cikin kubuta da cin riba ghaniman ba tare da an jarabce shi da shiga wuta ba duk da yana wannan zunubi in ya ga dama sai ya yafe mushi wala mu'aqaban ala martakabahu min adh-dhunubi waktasaba kuma ya zama ba a mai uquba akan abin da yayi tara na zunubai kuma ya aikata ba thumma istashabahu ila yawmil qiyamati min al-athami wal awzar sannan Allah tabaaraka wa ta'ala wato ainihin ya raka shi zuwa gidan aljanna daga waɗannan zunubai da laifuffukan ayafe masa wa in sha'a aqabahu wa 'adhabahu muddatan bi'adhabin nar in ko Allah ya ga dama zai mai uquba zai azabtar da shi tsawon lokaci a cikin wuta wa idha azzabahu in ko ma zai azabtar da shi lam yukhallidhu fiha ba zai dawamar da shi a ciki ba bal a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imi daril qarar Allah zai kubutar da shi zai yantar da shi ya kai shi zuwa ga ni'ima ta gidan dawama gidan aljanna imma bi shafa'ati shafi'in wa imma bi rahmati arhamir rahimin kamar yadda muka yi bayani an gane ko amma sharaɗin ya zama akwai imani a zuciyarsa ko da daidai da ƙwayar zarra قال وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد السعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار yake cewa muminin da za a kai wuta a azabtar da shi saboda zunuban shi fa ba za a mai irin jefa wadda ake makafirai a cikin wuta ba ba za a dawwamar da shi irin yadda ake dawwamar da kafirai ba ba zai taɗe irin taɓewar kafirai ba ba ɗaya ba ne ba shi mumini ne ba zai taɓa zama ɗaya da ne da kafiri ba a fa na ja'alul musulmi na kalmujirimin alati malakum kaifa tahkumun ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار shi ar ne za a ja shi saman wuta ne har zuwa wutar jahannama saman fuskar shi za a ja shi har zuwa wutar jahannama wa yulqa fiha mankusan fi salasil wal aghlal wal ankal thiqal za a jefa shi cikin wutan a kife a cikin sarkoki da kokomai da ainihin wato dabaibayi da ainihin athiqal manya manyan igiyoyi والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار مؤمني مي زنبي كودا أن جربتيش أوتا فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن زي شغوتا كمر يندمي لي فيكي شغا كركوكو أنا الدنيا على الرجل أسمن كفشي من غير إلقاء وتنكيس باتارد جيفاوا كو كبدا على التشبه dan shi arne shine Allah ya ce afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi سويا على صراط مستقيم والله أعلم ومعنى قوله لا لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله شي كافر دجك شأكي قوناوة وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب دلوك تند باتش تدفي تنوني ترقي سأسويا مي وتباتر دنيا دنا أزابا كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب cikin nisa Allah ce waɗanda suka kafurce da ayoyinmu kaga me ba musulmai bane Allah ce da sannu za mu ƙona su a cikin wuta ko za mu shigar da su cikin wuta duk lokacin da fatin jikinsu suka rube sai mu canza musu wasu fatu da ba su wadan su ɗanɗana azabar Allah kaga ba mumini aka ce ba kafiri aka ce wa ammal mu'minuna fala talfahu wujuhuhum fala talfahu wujuhuhum an-nar wala tuhraqu a'dha'u as-sujud minhum idha idh harrama Allahu 'ala an-nar a'dha'a as-sujud amma su mu'minai fala talfahu wujuhuhum an-nar wuta bata dade fuskar su ba ta cinye fuskar ta ainihin kone ta tababbake ta gaba daya wala tahriqu a'dha as-sujudi minhu wuta ba ta kona gaban alwala na mu'min tunda dai mu'mini ne mai sallah ne yana da imani ya shiga wuta goshin shi da gaban alwalan shi wuta ba za ta kona duk da za azabtar da sauran jikin domin Allah ya haramta wuta ta kona gabbai na sujada ga wanda yake sujadar dan Allah kenan hadisi ne yana cikin sahih bukhari da muslim da wasu su daga cikin malamai wa ma'ana qawlihi la yabqa fi an-nari baqa al-kuffar mu'mini ba zai dawwama a wuta irin yanda ake dawwamar da arna ba annal kafira yukhalladu fiha wa la yakhruju minha abadan wa la yukhallidu Allahu min mudhnibil mu'minina fi an-nari ahada Allah ba wanda zai dawwamar daga cikin masu laifin muminai a wuta wata ran za a kai su aljanna wa ma'ana qawlihi wa la yashqa bin nari shaqa al kufar ba zai tabe irin tabewa arna a wuta ba shi mumini annal kuffara yayi asuna fiha min rahmatillah kafirai suna fidda tsammani daga rahmar Allah wala yarjuna rahatan bihal ba sa taba tsammanin samun hutu ta kowane hali wa ammal mu'minuna fala yanqati'u طمعهم من رحمة الله في كل حال مؤمني su kuma kullun kwadayin rahamar Allah ba zai fita daga zuciyarsu ba a wuta wa aqibatul mu'minina kulluhumul janna makomar mu'minai dukkan su aljanna ne li'annahum khuliqu laha wa khuliqat lahum fadlan min Allah wa minna an halicci aljanna saboda su an halicce su saboda aljannar saboda falala da kyauta da baiwa daga Allah mas'ala ta sha biyar hukumu tariki sala hukuncin wanda ya bar sallah wannan mas'ala ce mai girma a ce ma wani mumin musulmi ne amma baya sallah wanda shine bambanci dake tsakanin musulmi da kafiri al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna bainal muslimi wal inna bainal muslimi wal shirki aw al kufri tarku as-salah ibn sayyidina umar yace wala hadza fil islam liman taraka as-sala ba rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah Allah ka tsare mu to yace waqtalafa ahlul hadith fi tarki al-muslimi salat al-fard muta'ammida malaman hadisi sun yi sabani idan musulmi ya bar sallar farilla da gangan fa kaffarahu bidhalika ahmad ibn hanbal wa jama'atun min ulama as-salaf Ahmad ibn Hanbal mun ji cewa shine kusa fitila a cikin tafiyar sunna yace duk mutumin da ya bar sallah da gangan kafiri ne haka da yawa daga cikin malamai na magabata suka tafi akan wannan magana wannan magana in muka duba lamba ta biyu a ƙasa Abdul Haqq al-Ishbili a cikin wato ainihin littafin shi na as-sala an fahimta ya nakalto daga al'allama ibn al-qayyim rahimahullah cikin hukun littafin as-salatu wa hukmu tarikiha shi ma yayi littafi akan haka yace da yawa daga cikin sahabbai sun tafi akan wanda ya bar sallah kafiri ne inda da gangan ya batta sawa'un ya batta a matsayin ya yadda da ita ko ya batta a matsayin bai yadda da ita kawai ya kafirta yace kuma wannan shi aka ruwaito daga sayyiduna Umar da Mu'adh ibn Jabal Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas Jabir ibn Abdullah Abu Darda'i duka cikin sahabbai an ruwaito har yanzu daga dai Ali ibn Abi Talib da wasun su hakan nan shine riwayar Ahmad dan Hanbal Ishaq ibn Rahuya Abdullah ibn Mubarak Ibrahim an-Nakhai Al-Hakam ibn Utayba Ayyub as-Sakhtiyani Ayyub ibn Abi Tamima ko Abu Dawud at-Tayalisi Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu haithama zuhair ibn harb rahmatullah ta'ala ala al-jami' duka waɗannan malamai na hadisi da na fiqh da na sunna da na shari'a sun tafi akan wanda ya bar sallah mutlaqan kafirin wa akhrajuhu min wa akhrajuhu bihi min al-islam mun koma cikin matan suka fitar da wanda ya bar sallah daga musulunci lil khabari sahih daga ai dadin ahlus sunna baya kwai sai da zakara baka cewa na kafiri haka kawai dan bai maka ba a'a dalili ne kawai saboda ingantaccen hadisi almarwiyi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bayna al-abdi wash-shirki tarku as-salah faman taraka as-salah faqad kafar tsakanin bawa da shirka shine barin sallah da ya bar sallah ya kafirta wannan lafazin bai inganta ba amma yazo a muslim inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah wanda yafi fadi yafi ma'ana wanda shine tabbatacce وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها إمام الشافعي da almajiransa da wasu jama'a daga cikin malaman salaf sun haɗu aka sun tafi akan cewa wanda ya bar sallah ba a kafurta shi inda ya yadda cewa wajiba ce wa inna ma yastawjibul qatl kama yastawjibuhul murtad amma sai dai ya wajabta ma kanshi a kashe shi kamar yanda wanda ya ridda ya wajabta ma kanshi a kashe shi anil islam ash-shawkani a cikin nailul awtar ya tattauna mas'alan nan har tattaunawa da aka yi tsakanin ash-shafi'i da ahmad rahmatullahi ta'ala alaihima Ahmad na ganin wanda ya bar sallah ko da ya yadda da ita ya kafurta Shafi yana ganin sai in bai yadda da ita bane ya kafurta so Shafi sai ya ce wanda ya bar sallah ya yadda da ita bai kafurta ba amma za a kashe shi a matsayin haddi Shaukani ya ce to babu dalilin da ya ce a kashe shi in haka duk dalilin da ya sa aka ce a kashe mutum in ya bar sallah saboda ya yi ridda ne amma an ka ce bai yi ridda ba to a bashi ya ci gaba da rayuwa kun gane wannan ko da zancen da ya fi ƙarfin dalili shine wanda ya bar sallah kawai ya kafarta takasulan auji huda ya bar ta saboda lalaci da san jiki ko ya bar ta saboda bai yadda imam ahmad ya ce da bai yi ba shine alaman bai yadda da ita ba domin ita ce fa allati tanha anil fahsha'i wal munkar ita ce a'zamul ibadat ita ce imaduddin amududdin wa amuduhu as-sala inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رأس الأمر الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد إتتي فرقان بين المسلم والكافر wanda bai yi ta a jam'i ba ma annabi ya so ya kona gidan shi ba wai fa bai yi ta ba a gida yayi wato malam mas'alar sallah ta wuce inda kake tsammani Abdullahi ibn Shaqiq rahmatullahi ta'ala alai tabi'i ne babba ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kanu la yarawna shay'an min al'amali tarkuhu kufrun illa sala ba wani aiki da in ba a yi ba aka kafurta a gurin sahabbai sai sallah yawanci abin da ke sa a kafurta kudiri ne ko furuci amma da kuma aikata wani abu amma barin aikata wani abu baya fidda mutum daga musulunci in ba sallah wannan kamar ijma'i ne na sahabbai ba a samu wanda ya saba ba ijma'in sahabbai kuma hujja ne hujja ne saboda annabi sallama ya ce ai koyi da su ya ce ai koyi da al-khulafa'ur rashidin an roto daga sayyidina Umar cewa duk wanda ya bar sallah ya kafirta takasulan aw juhuda kun fahimci wannan ko karanta littafin ash-shari'a na al-imam al-ajuri al-ibana na ainihin ibn battah al-ukbari da wasu daga cikin littattafai na magabata to wannan kenan وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا suka fassara cewa duk wanda ya bar sallah ya kafirta da cewa ana nufin in ya batta yana mai yin musu da gaddama jahidan laha kama akhbara subhanahu an yusufa alayhi salam annahu qala inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun da ya ce na bar tafarkin mutanen da ba sa imani da Allah kuma sun kafirce ma lahira walam yaku talabbasa bi kufrin faraka shi ko sai na annabi yusuf ba wai ya taba zama cikin wani kafirci da ya bari bane walakin tarakahu jahidan lahu ya bar wannan tafarkin nasu ne saboda yana musun tafarkin da ke saba ma Allah tafarki da ake shirka da Allah a ciki amma babu shakka wannan ana wato ainihin kamar wani takallufi ne na hujja duk da cewa malaman da suka faɗa haka manyan malamai ne ahli sunna irin su ash-shafi'i da sauransu amma zancen da yafi karfi wanda ya bar sallah kawai ya kafirta so shine zahirin alqur'ani zahirin hadisi in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa ikhwanukum fid din sharadi Allah yasa sai in sun yi sallah sannan za a kyale su a daina yakar su sai sun yi sallah sannan za su zama ƴan uwan musulmi matsala ta sha shida khalqu af'alil ibad ayyukan bayi su ma halittan su akai da kai da aikinka wallahu khalaqakum wama ta'malun wa min qawli ahli sunnati wal jama'ati fi aksabil ibadi annaha makhluqatun lillahi ta'ala la yamtaruna fihi wa la ya'udduna min ahli al huda wa dinil haqqi man yunkiru hadha al qawla wa yanfi daga zance na ahlus sunna wal jama'a cewa ayyukan bayi shine aksabul ibad al'amalu al-kasab al'amal al-aksab ayyukan bayi su ma halitta ne ta Allah ahlus sunna ba sa gaddama a cikin haka ba sa lissafa wanda ke inkarin haka yake kore hakan ba sa lissafa shi cikin ahalul huda cikin ma'abota shari'a da sunna wanda ya ce bawa halittar shi Allah ya yi amma aikin bawan ba halitta bane wannan ba shiryayye bane saboda aya ta ce wallahu khalaqakum ma ta'malu da kai da maganarka da kai da tafiyarka da kai da ginin da kai da kai da motsin da kai da kai da gudun da kai da kai da baccin da kai duk halittar Allah ne an fahimci wannan ko shi yasa al-Imam al-Bukhari ya rubuta littafi khalqu af'al al-ibad wurin da malam ya unwan 17 al-hidayatu min Allah malam kun ji aqida ko shiriya daga Allah da shiriya ba daga Allah bane da Abu Talib yana cikin awwalul mu'minina ko da ake karanta farkon da suka imani da Annabi da Abu Talib ya shiga na farko da shiriya na hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba ammin shi da shirya na hannun annabi ibrahim da ya ba mahaifin shi ai so so ne amma son kai yafi wasu daga nesa sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu bakake wulik tukari mun yi imani da shi muna fatan mu shiga aljanna karkashin tutar shi amma ammun shi ammun shi wanda yana da gadan shi idan babu dan shi shi bai shiga aljanna ba bai imani da shi inda za gane alhidayatu min Allah shirya daga Allah take wanda Allah ya ga dama ya shiryar wanda Allah ya ga dama ya batar wanda ya isa ya hana wa yashhaduna anna Allah ta'ala yahdi man yasha'u ila dinihi wa yudhillu man yasha'u anhu wa la hujjata liman adallahu Allah alayhi wa la udhra lahu ladayhi qala Allah azza wa jalla qul falillahi al-hujjatu al-baligha falau sha'a lahadakum ajma'in Allah tabaraka wa ta'ala ahli sunna suna shaidawa cewa shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga addininsa ya batar da wanda ya ga dama daga addininsa wala hujjata liman adallahu Allahu alaihi wanda ko Allah ya batar da shi bai da wata hujja da zai kafa ma Allah wala uzra lahu ladai bai da uzuri gurin Allah baya cewa to ai kai ka batar da ni shi yasa da kaga dama da na shirya ba a ga ma Allah haka ina fata an gane قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة كتي الله شيكي ده حجة إسشيا دا يا قداما لهداكم أجمعين دا يا شرية تدكو قبادا أما سيئيك فمنهم شقي وسعيد وقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله تدى من قداما قوة ريدا من بات ربن شريتا amma sai dai magana ta tabbata daga gare ni an buga stamp an buga stamp an gama cewa za mu cika jahannama daga mutane wato da aljanu ga baki daya Allah ka sa ba ma cikin wanda za a yi wannan cikon da su wa qala azza wa jalla wa laqad dhara'na li jahannama kathiran minan min aljinn wal ins haqiqa mun halitta ma jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane dhara'a bi ma'ana khalaqa wa bara'a fa subhana فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة بلا حاجة إليه sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci halittu duk da bai da bukatarsu kaga sabanin in kaga dan adam yayi wani abu saboda yana da me yana da wata bukata da yake so yana neman wani incomes daga wannan abu in ka sai mota akwai abin da kake nema da ita in mashin ne in waya ce in gida ne in dabba ce kana da wani hadafi da kake nema ka amfana kai da wannan abu ɗanka in kana ta roƙon Allah ya baka haihuwa akwai wani amfani da kake so ka samu daga ɗan mai annabi zakariya ya ce wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ya faɗi dalili dan ya gaje shi cikin mai cikin isar da addini don a ce yau gashi ɗanka ya hau kujerarka ta karantarwa za ka ji daɗi ba komi ya sa haka ba kuma saboda bai ga cikin 'yan uwanshi akwai wanda zai iya gadar shi ɗan ba wai ya so kai ba ne amma ai ɗan shi ne yake da ikon juya shi sai ya roƙi allah ya ba shi ɗa da zai ba shi tarbiyyar da zai gaje shi ka kenan duk wanda ba allah ba duk abin da ya mallaka yana da mai bukata zuwa ga abu ta da bukata zuwa ga wayar hannunka wannan gilas ɗin da ke fuskata ina da bukata zuwa gare shi littafin da ina da bukata zuwa gare shi janareton da muka kunna bukata ce ko ba haka ba in ka hau kujera bukatar ta gare ka yanzu da ka taɗiye kujeran nan za a yi ta bakin arawa za a yi mugun abu faɗuwa zan yi amma al'arshin Allah Allah bai da bukatar shi saboda ya yi al'arshin kuma yana nan a raye babu al'arshin sannan ya zo ya yi shi Allah bai bukatar sama bai bukatar ƙasa bai bukatar mutum bai bukatar aljan shi wadatacce ne amma mu ne ke da bukata zuwa gare shi shine as-samadu shine wanda kowa ke neman bukata gare shi bai bukata komai gurin kowa to Allah ya halicci halittu ba tare da me yana buƙatar wani abu daga gare su ba ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaq dhul quwwati matin shike bada arzikin shike bada karfi shike bada nasara shike bada daukaka yanzu ko shugaba yana neman takara yanzu talaka wannan yana neman amfani gurin su da ya san ƙuri'a ɗaya tana iya kifar da shi so don haka Allah daban bayi daban kar ka sake ka kwatanta Allah da mizanin bayi zaka halaka to ya halicci halittu ba tare da yana bukatar wannan maganar akwai makamanci ta cikin tahawiyya khalaqal khalqa bila haja ya halicci halittu ba tare da bukata ba sannan sai ya ce me wa huwa huwa alladhi yakhluqu bila haja wa yumitu bila makhafa au kama qala yana kashe halittu ba don tsoro ba ka yanzu kana iya kamo zakaranka duk da kana son shi ka yanka tsoron me kar a sace maka ko haka ba ka yanka ka ci kayanka ko kuma wani kaji ya ce a kawan mai dawa ne zai zama mai barazana saboda me yana tsoron shi don kaga Allah ya ɗau rayuwar mutum ba tsoron shi yake ji da ya halaka fir'auna ba dan yana jin tsoron shi sannan in ya halicci mutum ba dan yana kwaɗayin wani abu daga gare shi ba shi bai bukata komai gurin kowa baya tsoron kowa subhanahu wataala shine dai abun tsoro shine abun neman bukata zuwa gare shi mun fahimci wannan to saboda haka ya halicci halittu bai da bukata gare su fata'alahum fariqaini fariqan lin-na'imi fadla wa fariqan lil-jahimi adla wani bangare Allah ya halicce su don su shiga ni'imar Allah don falalashi ya kai su aljanna ba aikin kake kai ka aljanna sai falalar Allah wasu kuma ya halicce su don su shiga wutar jahimu a kona su saboda adalcin shi don mai aikin banza suka yi aka kai su Allah baya azabtar da bawa haka kawai saboda zalunci wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimuna wa ja'ala minhum ghawiyan wa rashidan wa shaqiyan wa sa'idan wa qariban min rahmatihi wa ba'ida Allah ya sa daga cikin bayin nan akwai halakakke akwai shiryayye akwai tababbe akwai azurtacce akwai wanda yake kusa da rahamar shi akwai wanda aka nisantar da shi daga rahmar Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ku saurara da halitta da lamarin halittan duka na hannun Allah zaka tsar albarka ta yawaita ga Allah ubangijin talikai قال أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيرفع بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل بعمل الجنة فيدخلها wannan wani lafazi ne daban amma hadisin mafhum ko ma'rufun ladaikum hadisi ne muttafaqun alayhi na ibnu mas'ud cikin al-arba'un hadisi na hudu قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار mutum zaga yana aikin yan aljanna amma a littafin kaddarar Allah dan wuta ne mutum fa idza kana inda mautihi tahawwala fa amila bi amali ahli an sai mutuwa ta zo mai sai ga ya juye ya koma aikin yan wuta subhanallah al'ibratu bil khawatim wanda suka dinga roƙon Allah ya kyautata ƙarshen ta ba farkon ba ƙarshen famata fa dakhala an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar gon yana ta aikin yan wuta wa innahu la maktubun fil kitabi annahu min ahli al-janna amma a littafin Allah dan aljanna فإذا كان قبل موته دبد متوش عامل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة haka ka kiyaye harshenka kaga mutun na saban Allah ka dinga cewa ai wani tababbe ne ai wani halakakki ai wani dan wuta ne ita ba ta ka bace aljanna ba ta ka bace ai an yi haka an yi haka hadisi a muslim wani bawan Allah ke saban Allah dan uwan shi yana rayuwa a masallaci ne ma gaba daya wata rana sai ya ce wallahi la yaghfirullahu li fulan ya ce wallahi Allah ba zai gafarta ma wani ba taga ya shiga haƙƙin Allah Allah ya ce manil ladhi yata'alla alayya wa yake rantsuwa da ni cewa ba zan gafarta ma wani ba na gafarta mai kai na bata aikinka aka exchange wannan ya dawo bautar Allah wancan ya koma saban Allah to amma abin zai daure ma kai ya za a yi mutum ya rayu tunda wancan an ce shekara 60 yana bautar Allah tsawon wannan shekarun kuma lokaci guda sai ya juya saban Allah gashi Allah ya ce inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala gashi Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ai dai ka san Allah ba azzalimi bane to akwai dalili duk wanda kaga yana aikin alheri daga ƙarshe ya juye ya koma aikin sharri aikin alherin nan nashi bai ansu ba saboda wani dalili wala Allah ba dan Allah yake ba wani hadisin ya bayyana haka hadisi a bukhari yaƙi aka je to akwai wani jarimi cikin tawagar sahabbai ba za mu ce cikin sahabbai ba kun gane don abu ya rima a sha kiɗa shi cikin tawagar sahabban yake amma munafiki ne ba a sani ba tunda munafikai annabu da kanshi Allah ya ce mai akwai waɗanda suke wa min man haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daka an je yaki mutumin nan jarumi ne duk inda ya ga wata tawaga ta arna sai ya bi su da sara da suka sai ya kashe su da aka dawo irin an zo half time din nan a yaƙi ma akan je a huta a sharuwa har musulmi har sahabban da arnan kowa ya je yana huta sai sabai suke mai da zance cewa kai ai ba wanda ya kai wani samun lada a cikin mu annabi ya ce dan wuta ne wani mutumin madina ya yi mamaki amma ba abin mamaki ba saboda annabi la yantiqu anil hawa ya san da haka amma saboda ya samu ainul yaqin kamar yadda annabi ibrahim yace arini kayfa tuhyil mauta Allah yace awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi da ya samu natsuwar zuciya bi mutumin nan da aka koma sakon ran aka koma sakon ran ya bishi duk inda wannan mutumin ya shiga shi ma sai ya shiga sai ya tadda shi tsakiyar mutum bakwai cikin arna ya kakkashe su sun sassare shi ƙarshe ya ƙosa ya mutu dai kawai a ce ya yi shahada shi abin da yake so kenan gashi sun ji mai rauni ya kasa haƙuri ya shimfiɗa takobin shi a ƙasa bai san wannan mutum madina yana kallon shi ya faɗa kanta ya dinga gigara ta a ƙirjin shi sai da ya kashe kanshi sai wannan sahabin ya dawo gurin annabi sallama ya ce na ƙara shaidawa kai manzan allah abin nan da ka faɗa ɗazu gashi na gani ƙiri da muzu za salama ya ce to akwai wanda za ga yana aikin alkhairi sai ce fi ma ya budulin nasi abin da yake bayyana ga mutane don allah yake amma allah ya san ba don allah yake to irin wannan ne sai ga ya juye daga ƙarshen rayuwar shi sai allah ya tona mai asiri kafin ya mutu ka mutu ana kyautata ma zato ai wani arziki ne amma ka mutu a mummunan kamanni kaga kenan akwai mummunar makoma in ba sa'a ba da za a jiye maka tsoronta domin mala'iku suna amfani da shaidar mutanen da kake rayuwa da su annabi ya ce masu habbe antum shuhada'ullahi alal ard inal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun an wuce da gawa annabi ya ce wajabat an wuce da wuta ya ce umar ya tambaye shi ta farko aljanna za ta tabi wuta saboda mai wancan athnaitum alaiha khaira wannan kuma athnaitum alaiha sharra yi kokari kai dan Allah in kai dan Allah Allah zai bayyana ma al'umma ko bayan mutuwarka ko kafin mutuwarka cewa dan wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun haka Allah ya ce ku yi aiki Allah zai ga aikin naku annabi zai gani a lokacin da yake raye muminan da kake raye da su za su gani amma asali ba dan su gani za ka yi ba dan Allah za ka yi amma in kai dan Allah Allah zai soka kuma ya sa mutanen kirki su soka innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda alkhairu washar aqida ta ahlus sunna wal jamaa akan alkhairi da kuma sharri a ga wannan an shiga ɓangaren alƙada wal ƙadar ke wa ya shahadu ahli sunnati ko wannan babin mu ɗan ƙara da shi ko sau da muna so gobe mu kammala littafin insha Allah ta'ala ahli sunna ya shahaduna wa ya'taqiduna anna alkhaira wa sharra wa naf'a wa darra wa alhulwa wa almurra bi qada'i Allah ta'ala wa qadari sun yadda alheri da sharri amfani da cuta zaki da ɗaci duka da ƙaddarar Allah ta'ala da ikon sani ولا مرد ولا مرد له ولا لا مرد لهما ولا محيص ba mai maida wannan abinda Allah ya tsara na alkhairi ko sharri ko akasin haka kuma wala mahisa babu mafaka daga gare su in Allah yayi wannan sai yayi arziki diyan da ka tsane shi sai yayi Allah ya wannan zai zai talauce diyan da kake son shi da arziki sai gaji ana mai rariyar hannu ce wala mahida anhuma ba mai karkace musu wala yusibul mar'u illa ma katabahu lahu rabbuh bawa ba abinda zai samu sai abinda Allah ya kaddara mushi walau jahada al khalqu an yanfa'u mar'a bima lam yaktubhu Allah lam yaqdiru alayhi walau jahad da bayi zasi bakin kokarin su dan su amfanar da wani mutum da abinda Allah bai kaddara mushi ba wallahi ba za su iya tsinana mai komi ba duk kokarin da za su wadanda hadisi yace ko wato ainihin annabi sallam ya gaya ma abdullahi ibn abbas law anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا لم يقدروا da za su yi kokarin su cutar da shi da abin da Allah bai kaddara mai ba za su yi akwai da aka ba mu labarin maganin kwari ko maganin bera aka samu ya abinci ya ci ya warke bai da lafiya ya'yan sun kosa ya mutu alakar giwa mu ci nama suka yi shawara aka yi aka yi family meeting kowa ya ba da haɗin kai aka samu ƙuri'a 100 by 100 cewa a ƙarasa tsohon nan a cinye duniya aka sa mai guba a cikin kilishi kuma ya ci ya watsake لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال الله عز وجل قال الله عز وجل wato hadisin ishara shine ce wancan da muka yi ishara ga Allah yana cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi in Allah ya nufe ka da sharri da cuta ba mai iya yaye maka sai shi in ya nufe ka da alheri ba mai iya mayar da falalar Allah akwai wanda bai ki ba ka rasa lomar da zaka ci amma kuma Allah ba zai hana ka abin da ya azurta ka da shi wa min madhhabi ahli sunnati wa tariqatihim ma'a qawlihim bi anna al-khayra wa sharra min Allah wa bi qada'ihi didda ahli sunna sun ce alkhairi da sharri duka da hukuntawar Allah ne amma la yudafu ila Allah ta'ala ma yutawahhamu minhu naqsun 'ala al-infirad ba a jingina ma Allah abinda in shi kadai aka ce Allah yayi kaza za a yi tunanin an jingina na ƙasa ko sharri ga Allah waka ce misali Allah ne ya hana wani ya samu lafiya ko Allah ne ya hana wani rahama shi ko ni zai yi tunanin ato kamar akwai nau'in tauye haƙi a sai ka ce Allah ne bai kaddara wane ya samu kaza ba kaga ai akwai mi girmamawa domin me alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayk ba a jingina ma Allah sharri sharrin bai aukuwa sai da ganin daman Allah ibn uthaymin a cikin sharhin wasitiyya yace abin da yasa shi Allah abin da ya kaddara ba sharri bane amma gabawa ne yake iya zama sharri ko ya zama alkhairi yace misali yanzu likita wal fala tadribu lillahi al-amthal wa lillahi al-mathalu al-a'la wannan misali karami kenan misali mai rauni likitan da aka kai mara lafiya gurin shi yana fatan mara lafiyan nan ya samu sauki zai dauko karfe mai tsini allura kenan ko ya samu kila yaron nan dan wata shida ya lalubo jijiya ya danna ma yaron nan a zahirin aikin ai cutarwa ne amma menene alkhairi ne dan ana neman warakar shi ne in kaga Allah ya kaddara ma danka ya rasu Allah ya kaddara maka jarinka ya kare Allah ya kaddara ma gidanka ya kone duk Allah ya kiyaye mu to kakkai mummunan zato ga Allah kayi zaton Allah ya hana ka wannan na duniyan ne dan ya baka wanda ya fi shi a lahira ko kuma ma in kai hakuri tun a duniyan ya baka abin da ya fi shi domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mutumin da wata jarabawa ta same shi ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifu li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha abinda ka rasa a duniyan Allah ya baka wanda ya fi shi ya ninninka ma lada domin inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sana a lahira ya baka wanda ya fi shi ya kai ka aljan yamma kaza sai ka tuna ka ce ashe ba ma sharri bane ashe alkhairi ne sai dai baya cikin sunna roƙon Allah sharri baka cewa Allah ya kaddara maka mutuwar ɗanka ko Allah ya kaddara maka rashin lafiya ko Allah ya a afiya nabi cewa is'alullah al'afwa wal afiya ku roki Allah yafiya ku roki Allah aminci da lafiya kun gane wannan ko mutarrif ibn abdullahi ibn shekhir yake cewa la'an la'an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir wurin da yake cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadli to wallahi na kwammace aita wato ainihin yimun falala da rahma da arziki in ta godiya ga Allah akan a jarabce ni in yi hakuri kaga duka ibada ne godiya a yayin a farin ciki da kuma haƙuri a yayin bakin ciki to sai ce amma na fifita in samu arziki da wadata da lafiya in ta godiya ga Allah akan in shiga cikin jarabawa da musiba in ta hakuri duka ibada ne da kai ta hakuri da talauci gwara kai ta godiya da arziki an gane ku kai ta tafiya umara kai ta kai mutane hajji kai ta gina masallatai kai ta kun fahimci wannan ku amma ba da zaɓi ba sai Allah ya jarabce ka wannan kuma dole ka yi haƙuri fala yuqalu ya khaliqal qiradata wal khanaziri wal khanafisa wal ju'lan abun dan an jingina shi kadai din shi akwai nau'i na naƙasa baka cewa ya kai Allah mahalicin burrika mahalicin aladu an gane ku wal khanafis kace ya kai Allah ma abocin wato ainihin khanafis jam'in khanfasa ko khunfasa wata tsutsa ce ma'abocin tsutsotsi wal ju'lan ita ma tsutsa ce sai akai Allah wanda yake mahalicin bera mahalicin kwado mahalicin kaza in haka ne ka ambaci manyan halittu mana eh Allah ne ya halice su amma wani in yaji ba akwai wani clip na wani bafulatani ko bafulatani ne kowace kabila yake cewa shi ya da Allah shi da Allah doki ne ya ce ko sa ya ce ya yadda ɗaya ne amma allan da ya halicci jaki ya ce ba shi ya halicci mutum wannan ma'azur kaka an gane eh kasan akwai al'uzuru bil jahal to shi ne sai ce abinda an jingina ma Allah alal infirad abin shi kadai to akwai abinda zai iham ba sharri bane amma zai ihami zai sa wani mai gajeren tunani da karancin ilimi yayi tunanin ko sharri aka kama wancan bawan Allah sai ga kama sharri aka jingina ma Allah amma da kwado da tsutsa da bera duka waye halice su Allah ya halice su amma in kirari za kai ma Allah sai ka ce ya khaliqas samawati wal ard ya khaliqal malaika wal nabiyyin wal mursalin wa inna ay masu daraja ne wa in kana la makhluqa illa war rabbu khaliqu duk da cewa fa ba wata halitta fa sai Allah ne ya halice shi wa fi dhalika warada qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-istiftah tabaraka wa ta'alaita wal khairu fi yadayka wa sharru laysa laysa ilayk cikin addu'o'i istiftahi da ba a jingina ma Allah sharri wa ma'anahu wallahu a'lamu wa sharru laysa mimma yudafu ilayka ifradan wa qasda ba a jingina maka sharri shi kadai din shi a ce kai ka halici zalunci an gane ba sai Allah kai da ka halici yan kidnapping eh amma shi ya halice su din to amma in ka tashi sai kai jam'i ya Allah kai ka halicci mutanen kirki ka halicci kaza su ma wa'annan din halittar ka ne Allah kai mana maganin su to kaga wannan kai rigakafi ba wanda zai yi tunanin sharri ga Allah wa qasdan hakan nan ba Allah ya halicce su da nufin azabtar da bayi ba da nufin cutar da bayi a sai dai da nufin me jaraba bayi ya ga wa zai ci jarabawa hatta yuqala la yuqala lakal munada ya khaliqa shar aw ya muqaddira shar har gurin kiran Allah ka ji wani yana ya kai wanda ka halicci sharri ko ya kai wanda ka kaddara sharri wannan bai dace ba wa in kana huwa al-khaliq duk da cewa shine mai halitta wal muqaddir shike kaddarawa lahuma jami'a lidhalika adafa al-khidr akan ce khadr shi yafi al-khadr annabi khadr ko adafa al-khadr alayhi salam iradata aibi ila nafsi lokacin da zai fasa jirgin ruwan nan tafiya su da annabi Musa cikin suratul kahf ai aibun bai jingina ma Allah ba sai jingina ma kanshi فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها سينسو أيبا تاتا باتاتا بيتي الله يباتا ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فقال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك kaga nan da yake alkhairi ne sai ya ce ubangijinka sai yayi nufin yaran su girma su kaza su yi kaza walidhalika qala mukhbiran an ibrahim alayhi salam annahu qala nabi ibrahim ya ce wa idha maridtu fa huwa yashfin kaga bai ce fa idha amradani ba bai ce in Allah ya daura mun ciwo shike warkar da ni ba sai ya ce me fa idha maridtu inni rashin lafiya to fa huwa yashfin kun gane ko fa adafa al marada ila nafsihi wash shifaa ila rabbih wa in kana aljami'u minhu jalla jalalu duka da kaddarawar Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah